عليم من الشيطان الرجيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ظالكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهلون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyar ga wata na Rabi'u Sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha takwas ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu. A darasinmu na ƙarshe muna dai cikin sota zafir mun tsaya aya ta hamsin da biyar, kina yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da shidda. Kayan akwai tambayoyi na ta farko iya cewa bayani da muka yi cikin karatu na fiƙe suna na mas'alar wankan janaba a sa sabili bayanin da na yi cewa mutum da janaba ko da ƙazamta babu laihi ya sa sabili ya wanke ƙazamtar duk wurin da yake da ƙazamta ya wanke ai kuma zai biyo baya da ruwan gare ya wanke ku magana ka sa sabili ka wanke kuma ka sa ruwa ka wanke da dauda sabulin duk kawunki su gaba daya abin bai illa game da ruwanka game da game da abin wankanka wannan ba lahi bane baka sa sabili ka wanki ka zamta kuma ka ruwa ka wanki gaba daya ba lahi bane bayan ka tun sa sabulin ka sa ruwa ka wanki gaba daya an wanke da jasa mata ku balle magana sabili sai ta biyana cewa halatta mutum magana ta wanda Allah ba kiyama ce aski da ake ma yaro ran sati za a ma mace eh kamar albanin rahimahullah iya cewa magana aski ga yaro annabi bai ware ba ya ko nan ko namiji nan ko mace ko wani yaro kurun gulam za a mai aski ko mace ko namiji askin farko za a wa kowa mace shi na abin da yake ma abu sai magana ta sallah da ake magana a harkon lokaci wanne ne harkon lokaci wanne ne karshe aina ga bai buƙatar harko ƙarshe illa malamai magabata suka raba sallah duka lokaci a ce ga harko ga tsakiya ga ƙarshe amma abin da ake magana duka lokaci wanda aka aka yi na sallah duk wanda ya sallah a cikin shi ya yi sallah a daidai bisa kama Allah ba in dai a cikin lokacin yayi illa bambanci ko fadala ta harko da wanda ya yi a ƙarshe aka ce harko misali misali misali azhar tana shiga tun kare 12 da kusan 20 da wani abu to kaga da wanda zai 12 da rabi da 1 zuwa 2 har zuwa 2 har 2 da wani abu har uku ma a lokaci akai fadala ce ta harko kai kai shi akan wanda yi a kare daya baka iya zargar shi matsala zargal wanda yi a kare biyu ne matsala isa ba shara ba. Kuma nan sallallahu Alaihi wasallam shi ke karantar da mu. Farko lokacin da aka furta sallah, Malaka Jibril Alaihi salam shi ya zo ya karanta da manzanar sallah a aikace. Iya sallah annabi Jibril a gaban shi. Shi sabai suna kula da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sabko sallah a zuwa a farkon lokaci. Aka yi sallah a zuwa daga zawar ta aka sabko aka sallah a zuwa. Annabi kira sabai aka yi sallah a zuwa. la'asar inuwa tana daidai tsawon abu ya sabko aka yi sallah ta la'asar magariba ranar tana haɗawa ya sabko isha ranar tana ja iya ɓacewa ya sabko aka yi asuba alfashi tana ketawa aka yi kwana na harko kenan kwana na biyu jibril sake dawowa a zawar ya yi can lokacin kusan ƙarshe ta kusa tsawon ya sabko aka yi a zawar la'asar ya ɗan ƙara magarba ce so a lokaci guda isha ya da dare ta can ba daidai ba canja ba asuba ma ya ɗan ƙara ta gari har haske da ya ƙare shi magana ce ma ya ce masa ya ce manzo Allah ma baina hadaini waqt tsakanin wannan lokaci na jiya wanda aka yi a harko da wanda aka yi wannan a ƙarshe duka tsakanin wannan intervakin duka a lokacin sallah ne wannan kwailandar jibril haka manzo Allah wani ya zo ya tambaye lokacin sallar kashi da garinsu manzo Allah kyale shi yace ji ba sallar lokacin da sallar aikace gani manzo Allah sallar da shi azhar da shi daidai zawan sai kallo aka yi magarib aka yi la'asar daidai ino ta tso inda ka mushi aka to magariba ce annabi a farkon lokaci isha ja wannan can dare ya tahi aka yi isha asuba gari farkon kai isha jayi a bacewa farko asuba alfajir na kita wari da su shi ma kwanan nabi annabi mai haka nan ayyukan nabi ya a zahar lokaci na biyu na kusan karshen la'asar yadda can ta tahi magaraba tana faɗawa shi ma ta ɗan ƙara a kan wancan shi na jibril zuwa guda magaraba amma annabi sallallahu alaihi ya ƙara a bayan ɓace bayan ta faɗa isha dare ya kai annabi asaba gari ya hawan haske shi annabi ya ce mishi ina wani mutum mai lokaci ita jama'a bayani hazaini waqatan tsakanin lokacin wanda aka yi miji da ne wannan shine lokacin sallah kina shirin ka sabon makuta lokacin da aka wani sallah kenan a yanzu abin da ke da matsala sai ka zargi kullum na ce misali mace shi kullum kashi ɗaya zai yi misali ka zargi mace ƙari biyu zai kullum cikin lokaci ne da mace ɗaya kullum da mace biyu ɗaya kullum daidai ne ba mai sukan wani kuma kowa cikin lokaci illa bambancin ba a gama wanda ya fara a lokaci da wanda ya shata sun sa misali Allah ta kaddara da so mu in na tunna ta ta kai iyawa kamar ta kai lokacin ma amma ba magana zargi illa masala kuma ta bangaren ladanai shi ladani iya kiran sallah a shigar lokaci ba lokacin mu mu da mun saba nan sai mutum na muke sallah wai a kira lokacin sallah mu ba haka bane ba ladani ba ruwan shi lokacin sallah ku iya aikin shigar lokaci yakan yi kira mu lokacin sallah mu ya anjima zamu misali ya mu misali tana shiga misali tun kare sai sha biyu da ishirin na sai kiran sallah iya mu ɗaya ne ko ɗaya da rabi ko ƙare biyu ko sha biyu da rabi shi iya ake da shigar lokaci ba ake da sallah ku ba wani ake ake wai ɗaya da sallah ladan ya sallah ba ruwan ladan sallah ku ladani in ladani iya ake shigar lokaci kuna ba ruwan shi sallah ku shi ku sallah kun lokaci zai kyawa kenan in yayi ta rage ga ku me zai gyara ku kuna iya lokaci misali ta ƙarfe ɗaya za mu ɗaya da rabi matuƙa cikin lokaci ne ba magana zargi matuƙa cikin lokaci kai baka yin zargi ma wanda ya cikin lokaci da haka annabi ta shari'a ce aka sharanta malaka jibril ya karantar manzo Allah ya ce ma bayin hazain waqtin annabi ya karantar tsakanin wannan lokaci kenan me zaka zargi wanda a cikin lokacin shari'a sai da zaka saki mutun yana cikin lokacin shari'a illa kai fadala lokacin ka samu kenan ai aiki da abinda kenan ladani in ya kira shi ya dago kuma muhimmancin da ake tsamsa lokaci ana yarabawa musa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da labarin da ya ce noje makaranta qiblatain manzo Allah yana sallah masallacin shi a wani wuri da gaba za a yi goma sai a yi kurin guda za a yi gaba da a annan a rayuwar shi ana sallah a nashi auni ba yi ba misali na kiblatain ai kaga shi wannan sahabin ya sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallama an kare he iske wancan ɗan kiblatain ko san wurin ko ka iya da tazara na Madina eh da yaje su suna sallah tun zuwa sun kare ita kai aya ta sabka sabka an ji kibla ta koma ta koma ta koma gusum ta koma Ka'aba suna sallah ko suka jiyo suka jiyo suka tantanwa suka komo suka lugusun suka kallon arewa su kuma suka lugusun gaba da hajiman ke hamba mu ko kaga ana annabi tun ya kare sun kare ya ana yi sallah ku ku yi daya mu mu yi da rabi sha biyu da rabi wallahi ba cikin shari'a kai haka muna da kisa ta ta mu'az ibn jabal yake zo ba nan sanar sallar isha sai ya kare sallar isha kuma ta yi ungo su yi sallah ko na samu rigima shi da wani yaro matashi ya mu'azi ja wajen bakara ya dogo sallah wajen bakara ja yaro ya tashi ya ce kai shi da ta min tsawo ya wuto ya zalla shi ta shi wannan aka aka ce a suka ce munafiki ne wannan munan ana sallah ka cire ka tare ka munafiki ne amma yake da magana mu'azi ta ma ba ga ya ce mu'azi kaga ana sallah wani ya zo ana sallah ya cire ya sallah shi ya sallah shi da ya tahe shi ya mu'azi ce wannan yaro munafiki ne kuma munafiki ne zaka ka cire sallah ta ka kasan mutane aka izike yaro aka ce yaro ai mu'azi ya ce maka munafiki ne kai mutane yau kulma kwasu ba wani akwai mai yan gulma shi ke nan aka ce mayarwa an ce munawuki ne tuni munawuki bayan ya salar dogon sallar ya ce da saya kwaɗe wajen annabi na rayu aka siyo annabi sallar aka ce ya rasulullah shi yaro ke ƙara ya ce ya rasulullah kaji kaji abin da mu'azi ya yi kuma ya ce wani munawuki ne annabi kira mu'azi ya ce yaro ya ce ya aka yi kai ya ce ya rasulullah zugun sallah ya ja ta ruwan ce bakara ce ma ja musallar isha ya ce ya rasulullah ma'azi yana zuwa wajen ka ya sallar isha daman dare ya yi kuma zuwan goma shi ne limanmu ya mana dogo sallah ta yi tsawo da yawa ta shi mutan bakara shi ne na ware ne ta na tafiya ta to kai yaro kai mai karanta da ka sallar taka ya ta ne na karanta fatiha bayan fatiha na roki allah aljanna na nemi tsari daga wuta ya ce ya rasulullah ina bin sallah kai da ma'azu na ji kuna wani gunguni musamman kuke ce ba na wani gunguni shi dandana annabi ce mashi hawala hanu dandi mu ma tsakanin neman ajansa daga wuta annabi da ta mutake annabi tabbatar mai abin da yi yace ma aso yace annabi yawa a ma'azu a turin tukur fatana a turin an tukur fatana ma'azu so ka zama mutum mai fitar mutane yawa ma'azu hoda me sai ka dogo sallah kan ta ma sotul sotul shams sotul sotul shams da sotul sotul a'la dole zai ga shi annabi ce kan ta surun kana ma da kana dogo sura kana da mai hoda in wannan nan almuhim kaka nan ana sallah a nan a can ba a yi ba ba ce da an yi a lokaci guda gaba daya da matsalar ladan ne kurin yasu ce dole ya ma ce maka kamar lokacin da annabi kai da ɗaya ne zuwa da rabi in ka wuce kai laifi ladan sai ya kira kai daya dole abinci goma a sallah ba haka bane ba ya dace da mu mu magani
muna ga mu yi zaɓe da rabi eh sha biyu da rabi ba ce ba kaddare abin da ba kayyade ba mutane suke a kaddare tun da yanzu ko aka ce ɗaya da rabi ko ɗaya da lahiyai a ba kayyade ba ku da kuna yi mun wa sallam lokacin sallam ni amma kayyade a ce wani mintin goma sha biyar kama yanayi aka wada shine matsala kowa iya yi dibin menene lokacin da ya dace iya wasu ɗalibai ne wasu ma'aikata ne suna buƙatar lokaci daban da na wasu kama dai mu haddade abin da ba haddade ba an ba da dama annabi ce tsakanin wannan guda biyu annabi ce lokaci duk wanda a ciki a lokaci Allah taimake mu da Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ألنا مغانا أكان وإن دا سكي جايايا نعوي الله دا دن أبن دا الله سوكا نوكمش suna neman juyi abin daidai da ra'ayinsu suna neman ture gaskiya da hada da gaskiya masu hada da gaskiya yace waɗannan masu jayayya cikin hayoyin Allah mu suna wannan jayayya bi ghairi sultanin atahu ba tare da wata hujja ba da ta zo musu kurin haka da ka su tunkari hukuncin gaskiya da ra'ayi da ka da magana kakale kaza kaza kun da ra'ayi kana kama aya ko hadisi iya kama maka wata hikima ko wata magana iya magana sauransu shine ba wata hujja duk wata aka ma aya ba magana kuma ba aya zaka ba ko hadisi kenan ra'ayi ne hira ce kurin kashi na jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujja ba da ta zo musu Allah ce in fi sudurim in fi sudurim illa kibar wannan mutane ba abin da ya hana su bin gaskiya ko jayayya da gaskiya sai girman kai dama asalin girman kai nasu salama da da annabi ya magana cewa man kana fi qalbi misqal zarratin min kibrin la yadkhul janna la yadkhul janna man kana fi qalbi misqal zarratin min kibrin annabi ya ce bai shiga aljanna duk wanda yake da girman kai kwatamcin sarra bai shiga aljanna wani ce ya rasulullah ai kuwa mutum yana so ya ta riga mai kyau takalmi mai kyau ya ado ko na bayan nabace nabace abin da aka ce alkibir gamtun nas mutagaran nas kibir gamtun amanta mai aka ce batal haq wa gamtun nas batal haq ma'ana kin gaskiya kai gaskiya sare kurin ka bijiri kuma da wulakantar da mutane raina mutane shine girman kai kanan kenan me nan girman kai kin bin gaskiya ne bayan an gano shi Allah ce in fi sudurin illa ki ba wani abu a zuciyar su na kin gaskiya kurin girman kai ne kamar su za su buwa ne suna kullum su kamata a bi su kamata su ce abin magana ba wani ba kenan girman kai ne da rena mai hudun shi ne alace babu wani ba su ce su illa kibar ta girman kai kuro neman hada da gaskiya Allah ce mahun bi balaghi to abinda suke hada da shi suke neman cin gurin kawo da gaskiya ka a gane gaskiya ba sa cin magorinsu za a ku hada da gaskiya za a gane gaskiya tabbas ba sa cin duk mai faɗa da gaskiya bai cin maguri inda gaskiya ce ya ya ƙariya barta a nan tabbas da haka fasta izibilla na wata ɗabi'a ce ta girman kai mara kyau lakan cewa ka nemi tsari a wajen Allah Allah ya baka da girman kai Allah ya baka da bijira ma gaskiya innahu huwa sami'ul basir shi Allah mai ji ne game da bayan shi kuma mai gani ne mai ji ne mai gani game da bayan shi Allah ce gaba لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس na Allah iya karantar da mu isa mana cewa mutum kakka girman kai me ka girman kai waye kai ai adam me kai ba ka da damar girman kai waye kai abin girman kai wane ne kai Allah yake ga maka wata halittu wanda ba a gama kar su ma Allah ce halittar samai da ƙasai aka bar min halƙin nasu inda girma sun yi halittar mutane girma kina ku halittar masu girman gaske yan wai don ana maganin halittar sama da ƙasa kai wane ne ɗan adam da Allah wane ne kai me abin da gima wane ne kai ƙwari ma ba kai ba yan wa masu sanin abin masu bincike abin suna tabbatarwa na irin girman halittar da suka cikin wannan sarari wanda wa abin da muke gani ɗan adam ke gani sama duniya ba mu san sani akan ta wannan kanshi ta yi ƙarfin ɗan adam sanin girman halittun Allah wanda suke sarin subhana sun yi ƙarin yayin da za ka ga mahimmanci har maka wuce karkici ya bai ƙarin ka girman halittun sun huce hankalinka suna magana cewa ba mu ba da muke bunƙasa muna ji muna kaza duniya ta mu ko ƙasa ko anan kake rigima kana da gari kaza ko gida kaza ko unguwa kaza ko ƙasa kaza wani yana rigima da Amurka wani Rasha wani Horanshi wani kaza wani Niger shi Niger to duka duniya gaba ɗaya kayi mu je duniya ina magana wai abin da ke wani hakika abin dan adam idan shi ya gwada mai kananta rashin wani matsayin dan adam har da saman kasa ana magana system solar ko system solar wasu duniyoyi ne wasu ke zagaya rana da mu aka magana rana da mu bu mu cikin lissayi ana magana rana kanta mu kan ɗan wasu halittu ne muke dan zagayen rana to ana magana duka system solar gaba daya rana kanta da duniya suke kewanta a gwada gwada ma za a yi a gwada ma cikin galaxy ita kanta wata ɗan ƙaramin unguwa ce gaba ɗaya ba kai ba ba duniya ka bale kai haka gana sakana waye kana ban tsasa shi ne suka ce misali suke ba dawo ba kai boy aka ce duniya mu kanta gaba ɗaya a cikin halittun Allah suka saran subhana kamar suka ce ganin da sabon kamar a ƙasa ka ɗauko tsakuwar ƙarama ka rike hannunka haka matsayin duniya mutum gaba daya a cikin halitta ba suke wani suke nan ne ba san san ba wani suka sanin su ba na kurin kinan ba mu kai komi ba da haka nan mutum bai da wata damar girman kai kuna da girman ci baka abin girman kai baka abin girman kai zaka ji wani ƙara ka ka ƙara zawo eh dole mutum ya haƙiya ba ƙasa yawa ga shi ɗaya ga noki ko goyi ba goyi wani wani dangara ƙarfi ƙaran mun ga yake haka haka ina da ba wani yanzu har zawo ma ba wani wani kun mutum da gima ce kurin baka abin rigima ɗan baka abin rigima ya ce kenan wannan kasan da cewa alati halittar samai da kasai aka bar min halin nasu sai yi girman halittar mutane walakin nan aka sarar nasu da manyan mutane musamman da haka jiki kai maka kai ga gwada isa da girman kai isa sun na baka misalin wannan biya maradin cikin amir muni irin wannan biya maradin sun zo suna isa ya bi ta kasan ta jikin wani bawan Allah masu wanda su cimta komai ba sai kowa kai ci shi ya zamana ya ci a tunkiri ni kana kamar baka amana kana gani ba kowa bane ba me yasa kake tashi yace na san ka sare ba san da bace na san ka waye ka yace mutum ne yace da kashi da a cikin ka eh mutum ne wata halitta ce mai kashi da wutsari a ciki kun wata ran ka zama gawa kana wari waye kai ya sadda kai ya gaba haka ne ma waye kai haka da kun ina ga wannan a'amashi ne cikin magabata da mai gidan shi sun ta farauta amma shi ne mai gidan shi abin abin muni abin muni ne kasan manya suna zuwa aje dan shakata dan farauta ta isa da shakatawa sun je ya bi wata barewa da gudu shi sarkin abin muni ne can da ya zo kishirwa ya gaji hap hap hap ruwa ruwa ke da kamar ruwa ya kawo ruwa mai kamishi ya sha ya ce ranka da zama tambaranka daɗe da Allah ya ce zan tambaye tsakani ga Allah wannan ishirwar ta kama ka inda za a ce ba an ba ka ruwa ba sai ka ba da rabin mulkinka za ka ba da ci da gudu ma? zan ba da ya ce bayan shi ka sha ruwan he maƙema a makogoro aka ce ka ba da rabin ya huce ka ba da ci da gudu zan ba da ya ce uffin da mulkin na sauƙar ma Allah wani mulkin da ke shan ruwa ɗaya Allah wani shugaban mulkin alwarin mulkin da ke ba kwankwatar ruwa daya nawa ka sha nawa kama Allah godiya mutum mai rauni ne ka koyi ba ci gaba وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء Allah ya ce ba yanda za a yi a gama makaho da mai gani duk mai hankali dai ya san ba sa daidaita da mai gani da makaho haka ba sa zauwa ɗaya da mai imani kuma da aiki na gari da wanda yake muna na aiki mutumin banza duk wannan jawabi ne ba sa zawa daya in bayan za a gama maka ne mai imani da mara imani ba sa da har abada yace don haka wannan jawabi ne misali ne a hili amma duk da haka qalilan ma tatazakkarun kadan ne ki tsayawa ku yi tunani kan matsayin imani da rashin imani yau gardai ne kuma dan bashi dukiya ko shine ma mai duniya gaba daya shine abin burgewa a'a ba yanzu a gama imani mara imani ba sa zuwa daya ta gaba إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha Allah ke tabbatarwa lalle as-sa'a an san lokacin da ake ne lokaci wanda Allah ya kayyade na hada bayi a wurin a wuri guda dan sakamakon rayuwa ta duniya su kai kunin kiyama kenan wannan sa'a tabbas za ta zo la'atiyatun kuma la rayba fiha ba ta bukatar kokonto tabbas tabbas za ta wakana shi ne tun farkon annabi nuhu ake wannan magana annaba suke magana da kiyama da kiyama kun sai an kawo kiyama a gaya mana yaushe ce ta ce Allah san ilmu handa rabbi ko ba annabin Allah da ya taba rigima ko katarin bayanin kiyama za a yi ta shekara dubu ko dubu duka kaza kaza inda har annabawa mabiya kudin suke nema don abu a yansu a sai da jama'a yaushe kiyama in ce man shekara dubu na san da man shekara dubu biyu dubu biyu za ta zo ba shi kenan huta ba ma babu annabi ɗaya da ta ta kiyama za a yi ta rana kaza ko shekara kaza ba annabin ta kowa muna zuwa ga zuwa ga ubangiji ilimin ta wajen Allah ke mu da namu masu wa'azi ne kusa ce ne ta ce abin ne a wajen Allah ba wanda ya ta ko ruwayi wanda aka kawo na ya mutum su ta lafin wa na fi akhira wai ba ta da inganci wanda aka hujja su wa annabi ya ce kwanakin duniya dubu shida ne ni na cikin dubu ta ƙarshe wannan da samun suka ta yi aka dume jin da nan wadda nake da iya jin karatu shekara hamsin baya ɗan shekara sattin iya jin lokacin ana wa'azin da ya ce aliyya ta ƙare ina sun yi aliyya ba wani malamai sa ta aliyya ta ƙare mutane ba kowa sai su malaman me sa su kare magana asalin imamu suyuɗi ya kawo na bayanin ya da sa duniya kwanakin duniya su ƙare ya aka ce to kwanakin da suka hudi sai suka ƙare ba ya kiyama ba sai suka ce ai babu buka ya roki Allah ma shekara kaza ta huce aka ba Umar shekara kaza ta huce Usmani shi ba Usman ya adda ma shi kaza ta huce ta alim ma ta kare aka ce Aliya ya kai shuru a ce Aliya ta kare mu kiyama hanzu bai ba to amma da mun wannan magana wannan ruwaya tun da da jimawa malamai sun yi inkarin ruwaye da su da magana cewa kuskure ne kuskure ne yayi ya kawo kwanakin duniya har kayyade a kan shekara babu da ilmin tukun a ƙasa ilmu inda rabbi kun la jibalu yaqta illahu ba wanda da mutum su kiyama wannan haka yana maganar kiyama tabbas akwai ta amma Allah ya keɓance ma kan shi sani sai dai a ba da alamomi wanda za su zo a ƙarshen kuma alamomi dukkan addinai masu aiki da littafi daga sama yahudawan ne nasarin ne musulmi ne kowa ya yarda a yanzu a ƙarshe ana jiran ƙarshen ne kowa yanzu ya yarda duk wanda ke aiki da littafi daga Allah duk alamun kiyama a kusa ake amma yaushe ne Allah sani Allahu a'lam amma tabbas akwai ta yace babu shakka kanta walakin akasaran nas la yu'minu mutane ba sa imani da kiyama da samu cikin masu imani ta gaba
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستجيبون يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نعم وقال ربكم ubangijinku ya ce waƙar rabu kuma du'uni ku kiraye ni Allah yanda ya ce mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi haji da wata ibada ita ma addu'a umarni Allah ya yi sanar sanar ke cewa addu'a huwal ibada duk da malanta suna cewa ana ne ana yin ibada na sallar azumi ana yin kaza akwai ibada addu'a roƙo domin hatta me as-sala sallah kanta me ma'anar sallah a larabci addu'a ne shine addu'a shine mana nan muka ce addu'a wa ibada ita ce zuzurutun ibada domin da mai yawa duk masu bauta ta masu bauta rana goma goma ka ai wannan abu suke bukata a wajen wancan ilahoyin ku wannan abu suke bukata a wajen su shi suke roƙo kan bukatunsu ya ce kenan asali zaman jigon ibada addu'a sannan mai zalaka cewa addu'a huwa da ibada ya kawo da ta shahara addu'a mukul ibada addu'a bata da inganci addu'a mukul ibada wannan kamar ta bai ta ba amma addu'a huwa da ibada wannan ya inganta kenan ce zuzurutun amin zuzurutun ibada ita ce addu'a kenan sai yanzu ga misali ɗan masu aiki masu aiki da sunna ya ƙur'ani kaɗai cewa suke cikin rudu kan sallah ita dai sallah a larabci ana nin addu'a ne don da marku ya tashi ba sallah bace a larabci sallah luga zai a larabci kudin sallah sallah addu'a ne sai da a cikin rudun ya ga wasu a cikin su inda sallah ya tsaye ya tsaye adda akwai wasu adda sun san Allah ya tsaye adda kun sun gare wani kuma ce a ana rukuyi wani in yi tsayan bayan in yi kuma ta sawa sai je sujada ko da sun labarai a yi ne ko ba na shi eh sun abin ko abin kara zube haka suke addinin sun ba mu doka kokacin da wace maka akwai rukuyi tashi rukuyi daban sujada daban magana sallah daban sallah daban a larabci addu'a wuce da ka rukuyi tashi ce ba sallah bace ba sallah addu'a ce in kace kuma duga a larabci sai suke cikin rudu ko da irin nashi da haka duk mutumin da ya bar sunna dole ya bace da wannan ƙura'anin ba ku an ga an kowanne ta ga ƙwa'ani a ka'aba a jaba ka'aba ba ƙura'ani wani aka saka kowa wani Allah ya zaɓa ya aiko ma da alƙur'ani kuma yi bayani kuma don yawa mutane bayanin manufa alƙur'ani ka ce ba ruwan ka kurin kamar aka ƙwa'ani kuma da magana ƙur'ani ka rana kurin tsaka rana ya yi bayanin sallah ya yi bayanin zakka alhali a ƙur'anin babu wani abu duka ba bayanin zakka dalla ba bayanin sallah ba bayanin ko za ba bayani kurin jibu abin ne ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ba mai kama ka tafsir da cin babu da kama sunna kuwa ka shiga daji wannan yana da kai wannan yana da kai shikenan ka tafi kuma ka dawowa shi sa karshe masu na kidan karibi an kai bayan su karshe mafi yawa za su addinin gaba ɗaya sun shiga rubu cikin addinin su me suke zuwa za a waye gari domin ka ce wannan sunna ka ture to ɗan kanta ƙura'ani kan shi damun zaka na ƙura'ani kanta wata aya za a ce ya ce ta hamsu gowar shi ko ƙalun wata ƙwaje wata kasa ji hanga madu to a ina kai ya kai zaka ta wannan wacce maka wannan kira ce wannan da kace kare ce malaman manza ne su suka zo na kira kai na na san kira ta aka samu taka dole kai dole kai washe ne ko ko ki hamsu ko ki ƙalun dole kai da karanta aba ne bace ba akwai wacce ce dole ka yarda da wancan malaman sun ce maka annabi karanta Qur'ani qira'a daban-daban ka sarfi bakwai ko yasa ke karshe shiga tsuru duka addinin ya su samu shakka ka addinin gaba daya dole ba sunna wallahi a cikin kowa ya cikin ruwa wallahi bai alqibla bai alqibla Allah shi da mu Allah ya ce kenan muna magana kenan nan addu'a kenan umarni izza ta Allah da rahmata Allah gabayi ita wannan wai addu'a fa ka roƙa ne a baka amma Allah ya ce ka roƙe maka umarni ka yi tarwa na annabi kace manzo Allah ke cewa manas Allah manas Allah ya gaba alai don da ma bai da Allah hushi ke da kai Allah hushi ke da ka roƙe shi ba ita saban na Adam shi ka roƙe shi ne tsane ka kana mai maula ya tsane ka da Adam tsane ka zai jin ka sanka da kana mai maula kullum eh zaka tsane ka zai amma kuma shi Allah an ba roƙon da yake hushi da kai Allah kenan karo in zai baka to Allah hushi kenan kaga wannan Allah umarni yayi ka zo a baka ya bai Allah ya Allah aba ka zo kurin ka zo a baka aba wannan sifa ce da Allah kurin ka zo a baka kuma ka izarwa a kama ka lahi ka zo a baka kaga nan umarni kai kuma da alƙawali ud'uni astajib lakum lokaci guda kuma cewa zan karba muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib duk da ta idza da'ani ko Allah ta idan bayi na suka tambaye kam game da ni ce musu ni ujibu da'wat da'i ni Allah matsayina ba magana kullu ce musu ko ni Allah ina amsa kiran mai kira ujibu da'wat da'i idza da'ani kaga dai Allah bai ce ba rubutun mai rubutu shan mai sha ka tabbata ba magana sha eh Allah addu'a wasu ne aka ake cewa hatta kahure na da masu hankali hatta kahure masu hankali addu'a suke kahure masu hankali addu'a suke ku shi tun daga bakar hannasi ban in za ga an ce ka rubuta ka sha ko ka rataya duk hanya ce ta tabar hanya aka mai da addini abinci aka mai da addini abinci biyan bukata kura kowa rubutun ma iri-iri layin ma iri sarata yawa ta sha duk iri-iri komi an yi amina shi an yi na ibugu kawo dabarar shashatau na ɓanda sau dole ga shirarsa amma addu'a Allah ta wa za ta alaka ibadi an ni ujibu da'awata da'i kuma ta udu'uni din mun ji Allah bai ce maka ma'ana rubutu addu'a ce din da Allah bai maka bai ce maka rubutu addu'a ce sha kai rata yawa kai ba addu'a kai ba kaga addu'a kai a baka lada kuma a biya maka bukata wannan bai Allah kai ibada kuma baka lada eh a baka lada akwai ta tumalan tudin addu'a kuma an bai akwai lada lada kware ko a baka bukata kuma a baka lada addu'a kenan shi malaka ke cewa addu'a wani abu ne wanda ke ban mutum sauran addinai shi Allah wani abu ne ma wannan a zahiri iya cikin kudin izin shi ka roƙa a baka kuma alƙawarin Allah ne kuma Allah bai sa alƙawari Zaka shi aka kullum a aka sani Allah Allah ne ba abin da yake canza wa matsayin shi ku ne kuke canza alaƙar ku da Allah mu ne alaƙar ma take canzawa kusa ko nesa Allah amma shi Allah alƙawarin shi iya nan kuma ga masu addu'a alƙawarin iya ba abin da ya canza ku ne kuke canzawa zaba ka misalai da yawa a wannan duniya ta mu a yanzu na yanda Allah ke biyan bukata kai misalai da yawa wanda amma ya riƙe Allah da zuciya ta ƙwarai kuma da ikhlas na madarasa iya cewa ud'u Allah wa antum irin bil ijaba fannan la tajib min qalbin ghafil lahin annabi ka cewa ku roƙi Allah da nutsuwa da imani Allah zai karba kakkai da jarban gani eh sai kamar magani ka sai ya kobe ba ba ma Allah haka nan ku roƙi Allah da zuciya mai imani Allah zai karba kuma annabi ta Allah bai karba addu'a wanda yake ciki iya addu'a iya hudi amma baki hankalin shi a wuri daban iya cikin gafala kai addu'a tsakaninka da Allah kuna alƙawarin Allah ne yau ma Allah iya nan kuma sai karba wanda ya ji bana a wanda abin haji Mansur Dr. Mansur Yalwa iya haka misalin wanda wannan waje wannan abu ne da kai a gaban shi ita masallacin masallacin manzana a Madina a gaban shi a yau kana yace iya zamane da malamin shi suna abun kira'a ya ce sai ya ga wani mutum makaho iya wata addu'a iya kuya ga alama kun ce yadda yadda yadda hankalin shi hankalin shi kuma can mai mace kai kan kai katin kama kun ce na kasa haƙuri gurin ce liki da tawato yake addu'a ce kisan da kai ya ce Allah ka da mun iya larabci Allah ka da mun gani na shekara saba'in Allah ba taɓa gani ba Allah ka da mun gani na iya addu'a iya addu'a Allah ka da mun gani na kuma haka ce da gurin Allah ka da mun gani na shekara ta saba'in cikin makartaka iyayayi ta wallahi ina kallon shi kasar ba magana ta kun hibin shi kallon ta kasar jimini ne kun nake kallon shi kun ta wallahi ina zamani ina kallon shi kun nake haka ya haka ya haka ta wallahi kun yi saka bara kun na gani ce ta jagora na shirke shi wani ta nina wani bisan shi faɗan shi na ka ya girma shi kashi makan ma ta kun haku ka ta yi hirkice ko ya waɗa kun ya suma idan abin ya ɗaya hankalin shi ta wallahi su ma ya faɗuwa yi ɗan musamman ɗan shi na ya girma shi kashi baka ma amma bai san shi ba taɓa ganin shi ba kai na tuni ne wani Allah ta sami ido kenan bawan Allah ya ji yaqini ta shekara jin 70 tun iya karamin shi zama ya zama tsoho ya ba 70 bayan su kuma Allah mai dame ganin shi kuma misalai da yawa na ba ku kisa misali Muhammad Hassan cewa ya zo zai iya darasi a maka ya jama'a na san Muhammad Hassan da Masar iya da kujera a ka'aba in yaje ta darasi yace na je zan fara zan fara darasi da wani can tsatsa tsada da suka ce min aka ce yana kawo mana magana za a karatu suka bai ce a akwai ta yawa magana ita ne mara ce zo shigo ce zama kuɗi sata ce ya ce ni mutumin wuri ƙasa kaza ne ya ce na samu matsala ta- ta shalan ba abin da yake mana bai tashi ba ƙawahuwa Allah ba shi dukiya ta duwata likita na je ban samu ba magani ran nace a cikin daki na ina kallon ina kallon tele kun kalli Ka'aba daga ana tsofin wannan kun ce sa a ran shi kurin kai an je Ka'aba je dakin Allah kurin yasa aka mai jirgi special sami kuɗi ne ba jirgi ba na- na- nan kasuwar jirgi na ba ba jirgi na ba special yace aka mai jirgi special aka tahi da shi makka ya ce iya in kuma je shi ka'aba kwaji na gusa ku ta ku ta wurin ku ko ta shamarin ku kwaji na kun ku ta ku suka aje shi ita suka aje ni kurin addu'a da nake yi ce kurin ya Allah na zo ɗakin ka Allah ya ce ko a makara ko da kafa ta Allah ya Allah na zo ɗakin ka Allah ko a makara ko da kafa ta kurin shi ya zo tukun na zo ki na zo na zo ko Allah na zo ce kurin ya ce wallahi ya ce ina cikin haka ya ce kun yanzu ina cika muna biya ta gangedi ta cin gangedi an ce mun kuma mushi kuma mushi mai kuma mushi ma ta cika ta cika ta kuma mushi kuma mushi ta yanzu zabura cikin hango yanzu zabura shi da yake ke fa tashi haka kai ka shi na tsaye ya ce ya ce malam ni ne za a tsaye kwahuwa na san kwahuwa na ya warke ya san kwahuwa ba yawa Allah iya nan Allah mu ne muke canza wallahi alƙan wallahi Allah gaskiya ne Allah ya ce, Udu'uni astajib lakum, ku kiraye ni in karɓa muku, in nuna zai suka bi ranar ibadati, wanda suke girman kai wajen bauta ta wajen kira na, sai da kuluna jahannam da akhirin za su shiga jahannama cikin ƙasƙanci. Allahu ladi.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
Allahu ladi ja'ala lakum lai da taskunu fi. Allah shi ne ya sanya muku dare lokacin dare don samun nutsuwa a ciki. Akta dare mahutar bawa. Diyan da kai kwanta kai barci ba kamar cikin dare ba. malamai na cewa inda misali kan kwanta ka kwanta cikin haske wannan kuran an ce ƙwan- ɓangaren ƙwallowa ba ta hutu cikin haske ya cikin duhu ta yi samun hutu cikakken hutu Allah ce ya tsara muku dare don ku samu nutsuwa bayan hutu na rana wannan hara mu bisara kuma rana an yi tafau don harkoki na kai da kawo inna allaha ladu fadlin ala nas lalle allah yana da fadala ga mutayawa bayi fadala mai yawan gaske amma su bayi ne walakin na akasarin nasu la shukuru muhi yawa bayi ba sa ma allah godiya kai ne mawai da musu allah samu cikin masu godiya godiya ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون kazalika كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهلون
Allah ce zalikumullahu rabbukum kun ga wannan mai wannan iko mai wannan fadala ga mutane shine wa Allah shine Allah ubangijin ku kadai khaliqu kulli shay shine ubangijin mu kuma shine mahallicin komai babu wani abu wanda yake ba nashi ba wannan na duniya ne ka kama wannan kuwa kama nashi amma shi Allah shi ne mahalicin kowa da komi kullum shi kuma koma menene babu wani abu a wannan sanin subhana a duniya ko a wani wuri wanda wani zai iya gwada maka wani obje wani abu ga wannan wani shi ko mai ilimi ko aljibi ko mala'ika ai ga babu duk abin da ka gani na Allah ne karami ne babba ne ɗan uwa baka sanin girman Allah wallahi ka karatu ka diba irin shiga laboratoire wasu halittun he a na'ura ka ga halittu ne masu rai da tsari da komi tsarin tahiyar su amma idan ɗan adam bai ganin su kuma halitta ce halitta ce mai tsari cikakken tsari wadda ɗan adam ta ma gagari ɗan adam ni ba ake magana magana ake da ake wannan virus ake sama wannan wani microbe ake magana microbe ta mutu ne ya ce wannan ya karin na adam aka ji maganin ma ya bijire ya karin ku an buga an buga dan ku da shi kuma halitta ce mai tsari mai komi amma ido wata sai an limga ta so dubu ku ganta kakan kananta kanan ido ba mu magana ma ido ganta amma halitta ce Allah ya yi ta da suna halitta ina Allah shine khaliqu kulli shay wanda kuke gani da baka gani Allah shi ne mahalicin komi an ce har yau tarihin duniya na da da na yanzu ci gaban ilimin technology ta ci gaba babu har yau babu wata ƙasa ko wani na shiga wata laboratoire yi ilimi ilimi ya kunyi kakka aga wani abu ya hoto daga ilimin shi babu sai dai a gama na Allah kuma amma Allah shigantaka sai a gama na kaza a gama kaza me yake document ai me ya document kaza document an gama kaza kaza dama abin haka yake cikin cikin tabi'ar Allah an gama kaza kaza yake ba kaza shi kun ana gama sai an gama kaza kaza yake me zai bada eh ya bada kaza eh shikenan amma ba shi abin ba dama haka Allah tsara kaza kaza sun gamu na san abin da shi na san abin kimiyya dama abin haka a cikin tabi'a idan kaza kaza kun kaza suke badawa kaza kaza shi ne aikin bincike dan adam ke bincike aikin bincike dan adam aikin bincike ba a dan adam gamawa ce yake ya gama kaza da kaza da kaza sai ga me zai bada shi ne ha ba shi ne ke yi na Allah ne duka halittu haka ne haka Allah shi ne halittu kulli shi da haka ce la ilaha illahu ya ce babu abin bauta da gaskiya sai shi babu wani ilaha ba Allah shi kadai ne ilaha haka shi kadai ya komi misa da ba wani haƙi shi tunda shi kadai ya komi ba wanda wani abu shi kadai haka kuma shi ne la'ila illa babu wani abin bauta ila illa sai Allah shi la'ila shi la'ila illa kenan babu wani Allah kenan bai yarda ba ka dauki koma mai halitta Allah ce bai yarda ba a matsayin uluhiyya Allah shi ne la'ila illa hu mai wani iko babu abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tukun ta yaya mutane ake kauda ku ake karkatar da ku game da wannan alama ka kama wani daban ba Allah ba ta ina ta yaya ta kauda ka daga Allah kama wani banza التي كذلك يفك الذين كانوا التي كذلك يفك الذين كانوا بآياتنا يجادلون بآياتنا يجادلون التي haka da gaga haka haka ake kauce mutane rishin hankali ake kauda su masu masu rigima da ayoyin Allah haka ake kauda su gaban gaskiya ne abin rigima kan kada Allah da ibada Allah ci gaba الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات tabbas خالقكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qarara Allah shine ya sa muku ƙasa ja'ala lakum al-ardha qarara ya sanya muku ƙasa a gare ku kal cikin nutsuwa ba kalkada ba rawarawa kata lakum lakum firasha bisata a gare ku tace na lamti lamun nisbiya ce mu ne ba dama ƙasa ba wai haka take kurin mu ne ni'imar Allah ya sa mana wannan ƙasa cikin nutsuwa ba an ka ajiye ruwa an ga sai da iska yadda ka ajiye shi haka yake nan in ba mu san wannan tsari ni'imar da Allah mu ya mana wannan nasibiya a matsayin mu sai wanda ya san matsayin ƙasar da halin da ƙasa take ciki na irin tahiya da ƙasar da matsayin ƙasar yanda inda za a gaya ma tabbas ne gudun da take a cikin falakinta ya huce duk wani jirgin sama ma baka san ba ma ana yi cikin nutsuwa eh wanda ya san da abin cewa ta duk wanda ya san Allah ya san ilimi ya san girman Allah wanda ya san inda take tahiye amma ka ji kai a wajen girman ta lakum mu a wajen mu wata ni'ima ce da Allah san ba mai jin koɗi cikin nutsuwa tabbatatta yace was sama'a bina sam ku sama ko a matsayin rihi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah ya suranta ku matsayin ku na mutane yake wuta ta surar ku zaka mutum bale ya samu kudi ya koshi in wuce in wuce abinci ai mutum in wuce in wuce abincin ciki kuma ya san sha'awa kan burgewa in wuce tuwo zaka iya san wata dawisu dawisu ke so ga mai cewa so mai tsada da so wata barewa barewa ma ras kaza ta barewa wata agwagwa ta ruwa mai tsawa kaga kurin a gidan shi ban shi buge take zai iya so jimina abu mai tsada zai so iya burge shi taman gawa ta mala dan Allah yanzu a maka bakin dawo Yusuf ya so a mai bakin dawo Yusuf aka ga sai ma ta kada kishi ne a maka dan ko bakin agwagwa wani mai ado ko ta bane bare wannan bare zai America hatta hatta barewa dukkanta kada baka so ba hakke ne kai ne mutu kyawun halitta ba baka gani duk wata halitta ba ta kai taka ba kai ne ya halitta cikin mafi kyawun tsora ya ce wa razaka ku nuna tsayiban kuma Allah ya arzuta ku da kayan marmari kayan ci da da bakin kilgawa kaga dai na garin ku sai bala madan Niger mai kasani madan Niger banda imniya da goiba da waye na kace da kasani ma ka je wanda ya je Saudiya da gani komi gashin nan komi gashin nan shi wani bawan Allah mutumin karkara ne mun ta yi haji da shi aka je aka yawo aka yawo aka dawo sai ke yin zai ga zai wa dan uwan shi letin nan Niger yace wane yace na zo Makka na je daki Allah kuma ce na ci abincin aljanna mace mamun aljanna ce kware kware da auren gaba ce labari kamar labari cikin aljanna duk mun ci shi ina ci shi eh eh eh ya ce gama a saman bakwai wai bai nuni gama a saman bakwai ya ce sakin da magaran makasin me yake ki iya hawa ta bakwai sakin da magaran a hawa na hudu ne ta sakin da magaran makasin me yake Allah kawar kenan Allah shi ne ya suranta ku ya kyautata suranku kuma ya alta ku daga cikin kayan marmari razakun na tsayibat sai Allah ya ce zalikum Allahu rabbukum wani abu na ka jero na ni'imomi yadda Allah ya saka maidawa kun ga wannan abun zaliku wannan magana da ku ne wannan abun da aka baku labari ni ba gare ku wannan wa shine Allah wa wannan shine Allah ubangijin ku shine shine Allah ubangijin ku me wannan ba gare ku haka Allah ya ce fatabarakallahu rabbul alamin Allah ya girmama Allah ya daukaka alhaji sun yawaita Allah rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ya girmama ya ce gaba هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين na'am الحمد لله رب العالمين ya ce huwa alhayi la ilaha illahu Allah shi ne alhayi raye alwa mai zaman kanta sai Allah ka cewa wa tawakkal ala alhayi alladhi la yamut ka dogara rayuwar da baya mutuwa huwa alhayi kuma la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi shi kadai ne dan haka fad'u mukhlisin lahu din ku bauta ta mu Allah kuma ku yi ibada mukhlisin ana kuna masu tsantsance ibada gaba ɗaya kuka goma kowa da Allah shi kadai da kuwa dan shi kadai ne mahalicci shi kadai ne mai ni'ima dan haka fa zuwa ku kiraye shi mukhlisin lahu din kuna ma tsarkace addinin ga Allah kadai Allah ya rida cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah samu cikin masu imani Allah ƙara wani imani ya samu cika da imani wa ƙware ƙur'ani kenan haka yake اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kube. Kube.